العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar yau muna sha takwas ne ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da yau bakwai ne ko yau bakwai ga watan uku hijiran miladiyya 2026 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma don ba manta ba jiya mun tsaya ne karshen aya ta goma sha uku a cikin wannan sura mai albarka suratul hajj yau za mu tashi a farkon aya ta sha hudu insha Allahu daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da sauran dukkanin garurukanmu gaba ɗaya za mu shiga karatu kai sai insha Allah wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in wala haula wala quwwata illa billah na'am bismillahir rahmanir rahim إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد ubangiji subhanahu wa ta'ala jiya bayan Allah ya yi magana a kan masu shirka da Allah wanda sun kaskashi biyu akwai masu shirka da Allah ta hanyar bautan gumaka da bautan ababen da ba Allah ba akwai waɗanda suke shirka da Allah ta hanyar girmama waɗansu daga cikin mutane ya zama ko waliyai ne ko annabawa ne ko mala'iku ne ko duk wani abu da yake mai rai irin sinarin tashin kiyama za su ce da Allah subhanahu wa ta'ala wa ƙaru rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim dhayfayn min al'adhabi wal anhum la'anan kabira ko la'anan kasira a wata waya bayan Allah ya gama maganan waɗannan ya kuma faɗi sakamakon su ya ce waɗannan za su samu sakamako mara kyau har yace labi isal maula wa labi isal ashir tir da abin neman taimako in ya zama wanda ba Allah ba tir da abokin zama in ya zanto sanadiyyar halakar mutum duk wani abokin da zaman da ba zai kare ka ba a cikin imaninka ba zai kare ka ba a cikin addininka to Allah ce tir da irin wannan abokin tir da irin abokin mu'amala kowane iri in ya zanto zai sanadiyyar kushin Allah ya sauka akan mutum Allah ya kiyaye to Allah a ɗabi'a na Qur'ani dama duk inda Allah ya magana wuta sai ya magana aljanna yakan kawo bainar raja bayan alkhawfi war raja tsoratarwa da kuma kwadaitarwa yadda una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in dama ana bautan Allah ne ta hanyar jin tsoron shi da kuma kaunar rahaman shi to idan Allah ya kawo waɗannan ababe guda biyu yakan yawan gwama a cikin alkur'ani mai girma sai ce nabbi ibadi anni anil ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim ka ba wa bayina labari anni anal gafuru rahim lalle ni ne mai gafara mai jin kai sai mutane su ji daɗi to kar kuma a sake da wannan faɗin gafara da rahaman Allah a saba mishi yace wa anna azabi wal azabul alim azaba ta kuma azaba ce mai radadi lalle Allah na kama bayi da azaba ya sake ce inna rabbaka wasi'ul maghfira ubangijinka yana da ainihin faɗin gafara a can cikin suratul ra'adi Allah da yake magana dangane da azaba da kuma gafara da rahama nan ma sai hada su a wurare guda daya yace innahu la shadidul iqabi wa innahu kuma la ghafurur rahim ga tsananin azaba ga kuma gafara mai yawa to anan ma Allah da ya magana in wuta da sakamakonsu sai ce inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala yudkhilul ladhina amanu yana shigar da masu imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki na gari dama kullum muna faɗa ana shiga aljanna da abu guda biyu al-imanu wal amalus salih kyakkyawan imani wanda ya gino akan kyakkyawan tauhidi da kuma aiki na gari wanda ya gino akan sunna da ikhlasi Allah sai ya ce to ire-iren waɗannan mutanen yana shigar da su aljanna jannatin aljannatai ta min tahti hal anhar aljannan da ƙoramu yake gudana ta ƙarƙashin benayenta yau nake ba da misali a wurin karatun tafsiri da safe nake cewa za ka ƙur'ani Allah na maganan aljanna ruwa na gudana ta ƙarƙashinta sai kai ta mamaki a duk lokacin da ka ji ruwa ƙarƙashin gidanka ambaliya aiki ko ba haka ba to sai ka ji Allah kuma na magana aljanna akwai ruwa a ƙarƙashin benayenta sai na ce wannan abu ne mai sauki ko da anan Najeriya akwai gidan ka je Lagos irin su Victoria Island za ka ga gida kuma akan ruwa kuma gidan alfarma ba waɗannan talakawan da ke rayuwa akan katako a cikin teku ba irin su ba asalin masu kuɗi ya su gina gida akan ruwa za a gansu a VI a bakin teku ga sunan da yawa to ba wannan bane abun mamaki sai in ka je wasu ƙasashe daga ciki akwai ƙasar Italy akwai garin Venice gaba ɗaya garin akan ruwa yake dukkan shi garin gaba ɗaya shi kaɗai da garin da babu mota a duk duniya gaba ɗaya duk garin ba mota ba mota ko guda ɗaya garin gane ko sai jiragen ruwa yadda ake da titunan nan da titin sabon layi da na jeka da faɗi da na fantamin da na cidin wada su ruwa ne kawai ruwa ne titunan za ka fito daga gida ka tsaye da kwale-kwale ka hawa ya kai ka inda za ka ci kai ni je kada fari ko bcj ko tudun mala ko jsu duk abin safaran gaba ɗaya jiragen ruwa ne ta kaga wannan a duniya ne kuma dan adam ne yi to ina ga kuma aljanna da allah ke ba da umarni mala'iku ke ginawa ina fata an fahimta to shi sa duk abin da allah zai gaya maka idan bai kama hankalinka ba hankalinka ne ba shi da hankali na fata an gane sai mu ce allah ba hankalinka hankali Allah ya ce yana shigar da masu imani da aiki na gari aljannatai wanda ruwa ke gudana ta ƙarƙashin benayensu inna Allah ya fa'alu ma yuri Allah na aikata abin da ya gada ba ba wanda zai ce masa dan me la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun shine sari'ul iqabi wannan kuma la mu'aqqiba li hukmihi duk abin da Allah ya gada ma yana yin shi a lokacin da ya gada ma ta yanda ya gada ma ga wanda ya gada ma ba a ce masa dan me shi yasa yake kansa kirari ma sai ce da kai inna batasha rabbika la shadidun innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud dhul arshil majid yace fa'alu lima yurid na aikata abin da ya ga dama kai da kaga duniya ka san Allah na abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama wanda baka tsammani Allah zai kama shi sai ka kama shi wanda yake baka tsaro he zama abin tausayi wanda yake abin tausayi kuma ya zama abin tsoro Allah shine fa'alul lima yuridu Allah ya ce yana abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama saboda me saboda shi ya isa shi yake da duniyan ba wanda zai ce masa ga yanda za Imam Ibn Kasir Allah ya kara mishi yarda da rahama yake cewa su waɗannan da za su shiga wannan aljannan sun shige ta ne ba dan komai ba sai ce saboda sun imani da aiki na gari الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بأفعالهم bayan sun yi imani a cikin zukata sai suka gaskata imanin nasu kuma da aiki na gari don faɗin imani a baci kaɗai ba zai wadatar ba sai gabbai sun gaskata shi sai ce fa'amilu salihati min jami anwa'il qurbat suka yi aiki na gari daga dukkan nau'in abin da Allah ke so wa tarakul munkarat suka bar duk abin da kuma Allah baya so suka bar abin da Allah ya hana sakamakon wannan fa'auratahum zalik Allah sai gadar musu da aljanna madaukakiya fi rawdatil janna a cikin aljanna wacce kowa ke fatan ya shiga Allah ka samu a ciki sai Allah ya ce من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر فهل يذهبن كيده ما يغيظ ubangiji subhanahu wata'ala ya ce man kana ya zunnu allai yansurahu Allah fi duniya wal akhira duk wanda yake zaton duk wanda yake tsammanin cewar Allah ba zai taimaki annabin shi ba suka ce da mirin hawun din nan yana komawa ne zuwa ga manzon Allah man kana ya zunnu allai yansurahu suka ce hu din nan yana komawa ne zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam duk wanda yake tsammanin Allah ba zai taimaki annabin shi ba fi duniya wal akhira a nan duniya ko ranar gobe kiyama falyamdud bi sababin ila sama ya zura igiya ya miƙar da wannan igiyan zuwa sama as-sabab ana ana nufi alhablu ita ce igiya mai ƙarfi bi ma'ana ya ɗaura igiya wasu malamai suka ce ya ɗaura igiya a saman gidan shi kamar yadda ake hangin ɗin mutum ka samu wani ka ɗaura igiya ka kuma zarge ta sai ka sa kanka a ciki sun mal ya sannan sai ainihin yanke wannan igin bi ma'ana yadda da ake zarge mutum kina sun mal ya kaza falyanzur sai ya duba ya gani haliziban na kai duhu ma ya hiz wannan dabarar da zai ko abin da zai aikata zai tafi yadda wannan damuwan da yake da shi idan kana jin haushin manzan Allah alaihi salatu wassalam ko kana jin haushin musulunci to in ka ga dama ka kashe kanka kaga kashe kan naka zai hana musuluncin ci gaba shine ma'anar magana ka kashe kan naka ga manzon Allah addinin zai ci gaba ko ba zai ci gaba ba nan kaman kalubale Allah ya jefa wa ainihin duk wanda yake gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da Allah ke wannan maganan fa musulman gaba ɗayan kaɗan ne a duniya suna wani wuri ne ɗan kaɗan amma Allah sai yake gaya wa duk wanda ke gaba da annabi duk wanda ke gaba da musulunci to bai sani musuluncin nan zai ɗaukaka zai ci gaba zai yi nasara zai samu rinjaye in ka ga dama ka kashe kanka da bakin ciki duk lokacin da ake yakan musulunci to kamar kana zubawa wuta fetur ko kanan zir haka ɗabi'ar musulunci yake a lokacin da aka musulunci ca a duniya to a lokacin musulunci yake samun ɗaukaka duk zamanin da aka samu musulunci a gaba to zamanin ɗaukaka musulunci kenan shi musulunci yana ƙara ɗaukaka ne a lokacin da aka taru ana so a karya shi shi sa duk wannan taron dangin da aka yi musulunci a duniya a yanzu kwana uku da ya wuce tsohon firaministan isra'ila yake cewar idan sun gama da iran turkiya ma barazana ce kuka kullum maganar da muke yi kenan ya ce turkiya is the new iran abin da ya faɗa kenan ita ce sabuwar iran bi na sabuwar barazanar su kenan su gama da iran su je turkiya su gama da turkiya afghanistan don sun gama da afghanistan laraba kan su jada za su yi su miƙa wuya shine target ɗin dama saboda benjamin netanyahu ya fidda map da ya nuna suna ce mata al-isra'il al-kubra asalin wurin da allah ba su kenan tun lokacin annabi musa daga ciki ɗaya bisa ukun saudi arabia gaba ɗaya sun ce nasu ne har da madina sun ce madina nasu ne annabi kwace waye wallahi abin da suka faɗa kenan da khaibar da ko'ina suka ce wannan gun nasu ne sai sun dawo da shi cikin isra'ila da kusan ɗaya bisa uku na iraki na ma sun ce nasu ne da wani yanki na turkiya da jordan gaba ɗayanta da lubunan sun ce gaba ɗayanta da wani yankin syria sun ce shine asalin map ɗin da Allah ya ba su tun zamanin annabi Musa kwace musu akai da yankin Saina na Misra shine karshe kusa da Alkahira duhe sun dawo da shi sau Fir'auna ne ya kore su a wurin ina fata an gane to kaka idan ka fahimci wannan abun ajanda suke da shi Falastin kan gaba ɗaya dama nasu ne Gaza gaba ɗaya dama nasu ne to shi sa idan mutum bai san me ke faruwa a middle east ba sai zo ta ihu da hauka da sunan shi ahalus sunna ne wayar kuma a karkashin kasa target din ya wuce inda kake tsammani sannan wani abu da nake kara wa mutane kullun shine a lokacin da annabi yake rayi alaihi salatu wassalam an samu yaki tsakanin farisa da rum farisa mushrikai ne suna bautan wuta rum kiristoci ne mabiya injila ahadul kitabi kenan to sai mushrikan makka da duk mushrikan duniya suke ta fatan farisa ce nasara akan rum saboda mushrikai na yan uwansu su suna botan gumaka nan suna botan wuta amma waɗancan sun ce suna bin addinin annabi isa suna da littafi injila ya zanto suna gaba da su kun fahimci wannan abin da kyau ina so ku sa hankalinku ku gane wannan misalin da zan buga sai su kuma musulmai sahabbai sai suke fatan mutanen rum kirista su yi nasara akan waɗannan mushrikan ina fata kun gane su mushrikan makka suna so a yi nasara akan ahadul kitab kiristoci su kuma sahabbai suna so kiristoci su yi nasara akan mushrikai saboda suna ga waɗannan suna da addini samawi suna da littafi ko da sun kafurta kafurcin su yafi na waɗannan sauki aka zo aka yi yakin sai mushrikai suka yi nasara sahabbai suka ji ba daɗi Allah sai ce ku yi haƙuri wa hum min ba'di ghalbihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillahi yansuru man yasha Allah ya ce idan lokaci zai zo nan gaba su kiristocin za su yi nasara akan mushrikai sai ce kuma yau yau ma'izin a wannan ranar da za a yi nasara akan mushrikan kiristoci ne za su yi nasara ya ce ya frahul mu'minuna sahabbai za su yi murna su yi farin ciki bi nasirin lahi da taimakon Allah da ya taimaki kiristoci kun gano wani abin da kyau ya ce yansuru man ya sha to idan sahabbai suna goyon bayan kiristoci suna faɗa da kiristoci to zukai na tanyahu na faɗa da shi a wannan za ka goyi bayan shi Allah sa kun gane abu mutanen mu wani irin lissafi suke da shi mara kan gado kuma kan sa abin da ja mana wannan shine rashin adalci ba mu da adalci ga abokin da muke rigima da shi Allah kuma yace wala jirmannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa koran su akai a Makka fa aka musu rashin mutunci amma ce ku yi adalci kar gaban ku da kafaran Makka yasa ba za ku musu adalci ba da duk abin da Allah ce ku yi adalci to shi sa kama duk yadda kake rigima da mutum in kana magana kan shi ka mishi adalci ina fata an gane duk yadda kake jin haushin mutum in wani abu ya faru ka masa adalci kar wannan emotion din ya dauke kauka abin da yake na rashin lissafi ne Allah sa mu dace to Allah ya ce duk wanda yake tunanin cewa Allah ba zai taimaki manzon Allah ba falyanzur bi sababin ila sama ya ainihin jefa igiya ya mika ta zuwa sama wasu malamai suka ce abin da ake nufi wannan as-sama'ul ma'rufa kaman ya hausa mai je daura igiya ya je yanke taimakon da yake zuwa din suka ce shine abin da ake nufi taimakon da yake zuwa wa annabi daga wurin Allah taimakon da ke zuwa musulunci daga wurin Allah idan yana baka haushi ka hausa maka yanke wannan taimakon in zaka iya kaman abin da bahaushe ya ce in wanda ya rena tsaye wata ya hawa ya gyara kaga abu sahili ne abinda ba zai taɓa yiwa ba to sai Allah ce idan kana jin haushi don me Allah ke taimakon musulunci ka hau sama ka je ka gyara wani abu da yake da ban mamaki game da musulunci tun da aka fara addinin musulunci har yau ina nufin tun da shari'ar manzan Allah ta zo ba ce wanda ake musulunci ya zo tun da annabi adamu ya zo da musulunci ya zo musulunci ba sabon addini ba ne ba duk wanda ya ce maka musulunci sabon addini ne wannan bai fanci musulunci ba ga yami annabin da ba musulmi ba kaf ɗinsu musulmai ne ina fata an gane sunan shari'ar ne ke shan bamban da littattafai ne ke shan bamban amma gaba ɗaya addinin guda ɗaya ne shine inna dina inda Allahi al-islam tun da Allah halicci ɗan adam musulunci ya ɗora shi akai to ƙarƙashin wannan sai malamai suka ce musulunci bai tun da manzan Allah ya zo har ya koma babu ran da musulunci ya ragu kullum ƙaruwa ki shi kaɗai na addini da population ɗin shi baya raguwa sai dai ya ƙaru kullun ci gaba yake shi yasa ibn qayyim al-jawziyya tun a zamanin su yace da kafire sun gane da sun daina yaƙa musulunci kullun suna yaƙan shi lailan wa naharan su kashe kuɗi amma kuma kullun ƙara ci gaba yake innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yusharun suratul anfal Allah ce waɗanda suka kafurta suna ce da dukiya don su hana musulunci Allah ce ku bari su ta ce da dukiya zai zama musu taɓewa da hasara da bakin ciki ranar gobe kiyama kuma jahannama ma za su je za a tara su kaf a watsa su a cikin jahannama duk shekara in ka duba abinda united nation ke fitarwa na population din addinai sai ga musulunci ya karu kowane addini kuma raguwa yake duk duniya babu addinin da yake karuwa ba addinin da ke karuwa sai musulunci sannan na sha ba da misali idan ka ɗauki 2001 yau shekara 25 kenan a lokacin da aka kai harin 11 september na amurka sun gwammace dama ba a yi wannan harin ba saboda duk garin da ake da masallaci goma a amurka da zana da masallaci 200 ta gaya kowai dalilin wannan harin daga shekara 25 to date musuluncin kaman ka zuba wa masara taki in ta samu yabanya mai kyau haka musulunci ya zama sai zanto su turawan suna bincike wani irin addini ne wannan sai kawai bature ya musulunta dama shi da hankali yake aiki sai ce wannan it makes sense kawai sai musulunta ina fata an gane shi da ya gamsu da abu kawai farawa zai waɗansu ko suka dinga tafiya ƙasar larabawa suna bincike game da musulunci akwai wani sullivan da muka zauna da shi yake ce mini sunan shi ahmad ya ce bayan harin 11 september sai ya nemi aiki a saudi arabia ya je yana aiki da aramco kamfanin mai na saudiya daga baya dawo riyad yana teaching ya ce kawai shi ba wannan neman kudin ya je ba ya je na bincike akan musulunci ya ce bai dawo amerika ba sai ne musulunta shi tun da na san shi idan ramadan ya yi idan ya zo sallan a zahar masallaci ba zai koma gida ba sai bayan sallan ashan wallahi tsawon sani na da shi mandan gaske kuwa shi ramadan gaba ɗaya baya aikin komai in ya zo masallaci da azahar to shi da koma gida sai bayan sallan asham kuma duk abin da za a masallaci da shi za in shara ne ma zai sun ɗauki musulunci ne da gaske to shi sa musulunci ko ka zo a yi ko a barka ina fata an gane gwanda ma ka shigo a yi da kai kawai ko ka yi ko kar ka yi za a yi ko kana so ko baka so zai ci gaba to gwanda ma ka zo a yi da kai shi ne Allah ce duk wanda ke tunanin musulunci ba zai ɗaukaka ba ya kashe kanshi da bakin ciki shi ne falyanzur hal yuzhiban na kai duhu ma ya giz amsa shi ne la sai Allah ya ce ne Allahumma وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من
Allah ce waka zalika kamar haka ne an zallahu muka saukar da shi ayatin bayyinatin ayoyi bayyinatin ay wadihatul ma'ana wadihatun fi lafziha wa ma'anaha qur'ani wa fili yake fau a lafazin shi da ma'anar shi ba abin da ke bukatar karin bayani in ka ga baka gane qur'ani ba to baka tambaya bane ba littafi ne mai saukin fahimta mai saukin ganewa kuma hujjatun ne min Allah ala nasi hujja ne daga wurin Allah akan bayi shine ayatun bayyinat mun sakwar da shi wannan littafin ayatin bayyinatin fi lafziha wa ma'anaha ma'anan shi a fili yake lafazin shi ma a fili yake babu abin da kuma yake qur'ani dadi in dai dadin ji a kunna ne babu kaman qur'ani ba abin da zaka ji shi yau ka ji shi gobe ka ji da shi babu abin da zaka yi ta karanta shi ba ka ji ba sai qur'ani tun da aka haife ka kai wayo kana jin fatiya har yau ba ka ce ka gaji da fatiya ba haka da kuma haka ba duk wata jaridan da ka siya ko wani novel da ka karanta sau ɗaya sau biyu sau uku ko a gan shi a wurin mai kosai ko kai ma baka sayar da ka wurgar da shi ba ka gaji da shi amma qur'ani ka karanta ka sace ka karanta kullun ƙara zama sabuwi ayatuhu kullama talal muda dududun yace ziduhunna jamalul ijq wal idami shi ayoyin shi duk lokacin da zamani ya ƙara tsayi to yana ƙara masa tsayin kyau ne haka ƙur'ani yake a karanta shi yau in ka ji a bakin wannan ka ji na wannan sai ka ji fatiha kamar sabuwa ce ka ji limaman harami kowa ya zo ka ji murin shi daban ya ka ji fatiha kamar kowa an bashi nashi ne kuma ita ce kwaya ɗaya idan ka ji na yahuza bauchi sai ka ji ta ƙara zama sabuwa ya tuna ma da ina fata an gane in ka ji da ahmad suleiman shi ma ka ji daban haka ƙur'ani yake to shi na Allah ce ayatun ne shi a karan kanshi ma hujja ne shi sa duk wani annabi da ya zo akwai abin da ya zo da shi na mu'jiza wannan ya zo da sanda wannan ya zo da raya matattu amma annabi bai zo da komai fa qur'ani ya zo da shi gashi nan in kun isa ku kawo irin shi aya daya har abada ba za a kawo duk mawaka sun buga sun buga sun hakura basiran da balarabe ke da shi a waka da harshe Allah bai halicci wanda fi laraba wannan ba amma ka suka hakura suka ce wannan maganan ba na manzan Allah ba ne to shi ne ayatun bayinat ayoyi ne bayyanannu kuma duk lokacin da kake karanta shi kana ƙara nisa ne da jahannama kamar in akwai ɗakin da aka ajiye ma a jahannama kamar kana kashe wannan mutane haka wani mai baici yake cewa ya ce in tatluha khifatan min hari nari laza ya ce a nari laza min wurdi hashabimi wa in tatluha in ka karanta alkur'ani khifatan saboda jin tsoron harri nari laza tsoron kunan wutar laza sai ci a tsofata nara laza ai ka kashe wannan wutar laza din to shi yasa alkur'ani mu koye shi musamman anan shi hujja ne daga Allah akan mu wa anna Allah yahdi man yurid Allah na shirye da wanda ya ga dama a bisa falalar shi da iman shi duk wanda kaga ya bata to akwai hikima da Allah ma bari ya bata shiriyar nasa ba za ta amfani mutane ba cutar da mutane za su yi yasa hatta munafukai a madina da aka je yaƙi suka ƙi fita sai allah ya ce ai akwai abin da samu ba su fita ba sai allah yake cewa laukar ju fi kuma za dukkan illa khabala inda sun fita ma matsala za su jawo wanda ma da ba su ta ba sai allah ce walakin kare hallahun bi a fatabbatahum wa qila kaduma alqaidina Allah ya zaunar da su a Madina ba su je yakin ba inda sun je yakin ma za su sa wani kasala ne su ta bashi shawaran banza Allah sai ya zaunar da su a gida to duk wanda kaga ya bata akwai hikiman da ya sama Allah ya ce a bar shi ya bata in ya shigo cikin mu ma zai bata mana sha'ani ne sai Allah ya ce min إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد الله تعالى الذين آمنوا للي وأننا سكي إيماني والذين هادوا da waɗanda suka addinin yahudanci wasabi'ina da waɗanda suka addinin sabi'anci wan nasara da waɗanda suka addinin nasaranci wal majusa da masu addinin majusanci walladina ashraku da waɗanda suke mushrikai waɗannan mutane guda biyar ko kuma kilasis azuzuwan mutane guda biyar da Allah ya kasa sai ce dukkan su dinnan inna Allah yafsil bainahum yawmal qiyamah Allah zai hukunci tsakanin su ranar gobe kiyama inna Allah ala kulli shay'in shahid lalle Allah yana halarce akan komai duk abin da ake ya sani ba abin da yake buya mishi wannan ayan akwai masu kama da ita guda biyu cikin alkur'ani mai girma ɗaya cikin sautul bakara Allah ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina sai ce man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yazanun sai dai can cikin suratul ma'ida innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiuna wan nasara sai ce man amana bil man amana minhum billahi wal yawmil akhir fala khawfun alaihim wala hum yazanun sai kuma wannan to waɗannan ayoyin idan ka hada su da waɗancan waɗancan Allah sai yake cewa a cikin su duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe falahum ajruhum inda rabbihim a cikin bakara suna da lada a wurin ubangijinsu sannan ba su da tsoro ba su da bakin ciki a cikin alma'ida man amana billahi wal yawmil akhir fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to anan kuma Allah sai ya karo waɗansu sai ce innal ladhina amanu tabbas waɗannan da suka yi imani musulmai kenan wal ladhina hadu da masu bin addinin yahudanci wasabiina da masu bin addinin sabi'anci su ne masu bautan tawari sabi'awa a tafsirinmu na sautul bakara sai da muka kwana biyu a kan ayan nan a rama da malam bashir kwana biyu muka iya kan wannan wasabi ina din sai da na zo da wani littafi da na samo daga misira na nuna shi wanda gaba ɗaya akan iya a sabi a kawo aka rubuta littafi to wanda ke neman cikakken ƙarin bayani ya koma ya nemi wannan karatu ya nemi shehu zaman abin da ke zan ƙara a kai shine har a yau akwai waɗannan mutanen ba ba wa tarihi ba ne ba idan ka je iran da iraki da waɗansu ɗan yankuna a middle east ana samu su su bautan taurari suke taurari ne allansu ba sa bauta hidar yayi ja taro a jeji ana kallon taurari ana kuka ana roƙonsu ya taurari ku biya mana bukatu taɓewa kenan ina fata an gane to su bautan taurari suke wal majusa masu bautan wuta mutanen furs kenan mutanen farisa wallazina ashraku da larabawan makka da ke bautan gumaka da duk wani mushriki a duniya wanda ke bautan turu masu bautan gumaka to Allah sai ce waɗannan guda biyar din kaf kowa ya abin da ya gada ba sai ce inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah Allah zai hukunci tsakanin su ran tashin kiyama zai rarrabe tsakanin aya da tsakuwa wamtazul yawma ayyuhal mujrimun fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir fariqan hada wa fariqan haqq alaihim ad-dalalah ayoyi sun yi bayani Allah zai raba mutane yace a ware yan wuta su yi nan yan aljanna ma su yi nan to wajen yan wutan gaba ɗaya kaf guda hudun nan wuri ɗaya za su duk mutumin da yake kan wani addini kowane addini ne daga bayyanan manzan Allah an soke wannan addini wannan musan wannan abin da kyau dan akwai yan boko da suke kwarin gyara abun su ci a ai suna kan addinin annabi isa ne an gane ku saboda ka suma suna kan injila wa ya gaya maka abinda annabi ya faɗa ya ce da sayyidina umar da ya gan shi da ainihin littafin attaura yana karantawa ya ce laukanan musa hayyan shi musan inda yana raye ba abin da zai sai da ya bi ni a tauran ajiye ta zai an soke hukuncinta kama a najeriya ne a ce an an amending constitution ya ka ɗauko tsohon za ka yi aiki da shi zai yiwu ba zai yiwu ba doka an soke ta da najeriya ba ana tuki a hannun dama ba da aka mai da shi hagu ka yi sakace za ka koma dama yanzu kama ka za a yi to duk dokan da aka ce an soke a hankali shi ma ta tafi to balle kuma allah da ya ce ya soke wannan addinin da shi ya aiko annabi ya ce ga sabon annabi ya zo duk wani addini an soke shi duk wata doka da wani littafi ƙur'ani shi za a bi to duk wanda bai ya kafurta duk wanda bai bi manzan Allah ba alaihi salatu wasalam bai bi qur'ani ba sunan shi kafuri dai kafuran aji aji akwai yahudawa akwai kiristoci akwai majusawa akwai sabi'awa kamar yadda Allah ya bayani akwai kuma mushrikai kowanne Allah sa masa suna amma dukkan su din gaba ɗaya kam sunan su kafirai har da ahlul kitabi din me hujjan cewa kafirai ne Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون sun kafarta kenan dan ya kira su da mushrikai sannan ce lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi kuma yace kafaru kuma yace ahli alkitabi yace innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha to me kake jira kuma dukkan su Allah ya ce jahannama za su je kuma yace dukan su kafaru da su da masu botan gumakan da masu botan wuta da masu botan taurari gaba ɗayansu da ahlul kitabin yace alladhina ashraku dukkan su mushrikai ne to shi yasa annan Allah yace inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah Allah zai ainihin rarrabewa na gaskiya na adalci tsakanin su da juna sai ce inna Allah ala kulli shay'in shahid al-imam ibn kasir karkashin wannan gaban sai yake cewa wa yahkumu bainahum bil adl zai hukunci na adalci tsakanin su fa yadkhulu man amana bihi al jannata duk wanda ya imani da Allah akai shi aljanna wa man kafar bihi nar wanda ya kafirci akai shi wuta fa innahu ta'ala shahidu ala af'alihim dan shi Allah shine mai bada shaida akan duk abin da suka aikata hafizul qawalihim ya kiyaye duk abin da suka furta alimun bi sara'irihim masanin duk abin da suka boye wa ma tukinnu dama'iruhum da abin da zukatansu kuma suka ainihin kusa duk abin da suka ɓoye na aƙida ko na itikadi Allah ya sani shi saran tashin kiyama ba abin da zai ɓoye wa Allah ba kama da ikon musu da shi bambancin kiyama da duniya shine idan Allah ya ce ka yi sata sai ka ce Allah ban yi ba sai hannunka ya ce na yi to ya za ka yi idan aka ce ka taka ka je wuri kaza Allah ban je bai kafanta ce an je ka furta abu kaza na haramu ko ka sha giya Allah ban sha ba sai bakin kai ce an sha duk gabanka za su dinga magana dan adam hankalin shi tashi ce lima shahidtum alaina wa tambaye ku ya ku gabbai me yasa kuke ba da shaida akan mu qalu sai gaban gaba daya da hannu da kafa da kunne da kowa sai yi magana ce an tsakana Allahu allazi an ta kulli shay Allah da ya ba wa kowa dama ne magana a duna mu ma yau ya ba mu shikenan dole kai shiru gabanka ne za su na ba da shaida ya Allah yayi kaza munafiki to kunnen kana magana ba dole kai shiru ba shi da ya kamata ya ji yanzu shi yake magana kaga ido na magana hannu na magana dole kai shiru halittan Allah ne Allah ce su yi magana duwatsu ma sun yi magana annabi ya ji ya kira su kuma sun zo bishiya ta yi magana annabi ya ji ya ce taho ta taho kaji maza ya ce ke bishiya zo sai ga bishiya na tafiya hadisi ingantacce wani ne yana tafiya annabi ya kira shi wani ba kawai ina za ka je ce zan je ziyara gari kaza to me zai hana ka musulunta ya ce a'a shi ba zai musulunta ba ka karɓa ya ce in kana so na musulunta ka nuna min wani abun mamaki a yanzu ya ce ina so ka kira wani abu ya bada shaida wanda ba mutum ba ya ce min kai annabi ne annabi ce kaga waɗancan bishiyan guda biyu bari in kira su ya ce bishiya ku zo ku bada shaida sahabin da ke ba da labari ya ce wallahi a gabanmu in ji jabir ya ce sai ga bishiyan ta ɓuɓɓugo gaba ɗaya daga asalin tushenta ta fito sai ga shi tana tafiya ta zo sun tsaya gaban annabi suna tsaya suka ce ashadu allah ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah akwai hujja sama da wannan shine mai baice ce ja'at li da'awatihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saƙin bila ƙadami ya ce ta taho ta zo gaban shi ta rusuna tana tafiya ala saƙin a kan tushenta bila ƙadami ko ba ta da ainihin diga dige to ire-iren waɗannan abubuwan da ya faru da sahabbai sun ga abin mamaki kuma ya ƙara musu imani to kai ma haka ya kamata ka yi ka san girman allah ka san girman annabin nashi wannan ya ƙara baka ƙwarin gwiwa ka ce musulunci kan har kabari tauhidi kan har kabari mu je mu haɗu da wannan annabin da ake ba mu labari alaihi salatu wasalam dutse ya ba da shaida allahumma amin kututturen dabino ya ba da shaida to kai me kake jira kuma waɗanda suka ba da labari a gabansu aka yi abu ya wuce dutse ya ce assalamu alaika ya rasulallah in ba annabi ba zai wannan abu mutum ne fa yana da ciwon kashe kun san ciwon warin kashe wanda ba shi da magani in Allah jarrabe ka da warin kashi ba shi da magani sai addu'a duk turaren da za ka sa sai a ji kana wari wani bala'i ne ka ji asibitin duniyar nan sai maka ba magani to wani sahabi Allah jarrabe shi da wannan abu matansa suna complain ya sa turare ya yi wanka sau nawa ina ba datti ba ne ba halitta ne ya zai gaya annabi ya rasulallahi Allah jarrabe ni da warin kashi mata na ma suna guduna me kake so yace a masa addu'a wannan warin ya fita annabi ce ya fita an gama inji shugaba tun daga rana har yaba duniya bai karasa tarare ba kuma da ya shigo nan sai ku ji kamshi na tashi in ya shigo nan kowa sai ya ji kamshi na tashi kuma yace shi ba ya sa turare menene yace addu'a manzon Allah ne alaihi salatu wassalam kesa shi annabi wani abu ne na daban to wanda ke da irin wannan kai shakku game da addinin shi babu Allah ƙara mana san manzan Allah to Allah da ya faɗi waɗannan addinan ya ruguje su sai kuma ya sake cewa alam tara ألم تر أن الله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر ألم ترى sake karanta alam tara anna allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ubangiji subhanahu wata'ala ya ce alamtara imamu bagawi cikin tafsirin shi ya ce alamtara nan ma'anar shi alamta alam shin baka sani ba ya ce kalman tara ɗin ba na ido ba ne na zuciya ne in an ce shin baka gani ba ana nufin ganin zuciya ba ganin ido ba ina fata an gane shi yasa aliyu na mangi allah ji kai da rahama ya faɗa cikin infiraji ya ce zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba shi yasa ganin zuciya shi ake bukata ba ganin ido ba saboda shi yake gano gaskiya ya yi lidin ɗin mutum zuwa ga ainihin samun arzikin duniya da lahira ke ce alam tara shin baka sani ba ne annallaha cewa lallai shi allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin ƙasa suna sujjada ga allah shin baka da wannan ilimin ya kai annabi muhammad alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce wa shamsu da rana ita ma tana sujjira ga Allah wal qamaru da wata wan nujumu da taurari wal jibalu da duwatsu wa shajaru da bishiyoyi wadda wabu da dabbobi gaba ɗayansu ya ce wa kathirun minan nasi da kuma da yawa daga cikin mutane su waɗancan gaba ɗayansu suna yi amma mutane kuma ba gaba ɗaya ba ne ba kaga balagan qur'ani kenan me ce ba wan nasu yace wa kasirun minan nas da yawa cikin mutane suna sujjada da yawa kuma ba sa yi amma su dabbobi da bishiyoyi da rana da wata da tsirrai da komai gaba ɗayan su ne suna sujjada ga Allah amma shi dan adam da aljan shine yake kan garewa Allah to kaga can da Allah ya lissafo masu botan rana da masu bautan taurari da masu bautan wuta da masu bautan kaza ya ce idan kuna bauta musu ku sani su ba abin bauta ba ne ba su ma sujjada suke wa Allah ce sa ayan tana da alaka da ayan bayan ai tun da kuna bauta musu to ku sani a su ma fa bauta wa Allah suke ke sa ce yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin ƙasa yana sujjada ga Allah subhanahu wataala shi sa ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura yana magana game da duwatsu cewa duwatsu fa suna sujjada suna ma jin tsoron Allah shi sa ce wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malu a cikin duwatsu akwai wanda saboda tsaban tsoron Allah sai ka kaman zai fado tsaban tsoron Allah da suke ji shi sa ƙur'ani da Allah ya saukar da shi zuwa ga mutane Allah ya ce da na saukar da shi akan dutse ya ce lau an zalna hazar ƙur'ana ala jabalin da ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatin lahi da kaga dutsen ya rusuna saboda tsoron Allah kuma zai tsatsage kekkeci to da tsaban firgici amma Allah bai saukar da dutse ba to wannan Allah yana tabbatar maka duk wani dutse da ka gani a duniya yana da rai kuma Allah na magana da shi kuma yana bautawa Allah haka duk wata bishiya da ka sani a duniya tana bauta wa Allah da rana da wata da dutsen rai da komai da sama da ƙasar nan gaba da ibada suke wa Allah ke sa ce kula innakum la takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada ce zalika rabbul alamin yanzu kuna kafircewa wanda yake ya halicci wannan ƙasar da muke rayuwa a kai a cikin kwana biyu kuna sanya masa kishiya ce wannan fashi na ubangijin talikai ƙasar nan da muke rayuwa har zuwa ƙasa ta bakwai allah halice ta ne a cikin kwana biyu ba don wai ba zai iya ba don yau ɗan adam tarbiyyar bin komai a hankali ya halicci sama daga ta ɗaya zuwa ta bakwai a cikin kwana biyu sai ce waje alafi harawa sai min fauki ha wa baraka fi ha wa ƙaddara fi ha ƙawata ha fi arba ta ayyamin sawa'an lissa'ilina duk wani arzikin da ke duniya kaf da duwatsu da bishiyoyi da tsirrai da albarkatun ƙasa da man fetur da gol da komai da ke cikin ƙasa cikin kwana biyu aka da zuba mala'iku sun gama wannan aiki da Allah ya sa su ka kwana hudu kenan sai Allah ya ce to daga nan kuma sun masawa ila sama'i sai ya nufaci sama don ya halicce ta wahiyar dukhanun a lokacin hayaki na a turnike Allah ya halicce wannan ya umarci hayaki na fashi ya dinga koma hawa hawa har zuwa hawa ta bakwai sai ce faƙala laha sai ce da ƙasan da saman gaba ɗaya faƙala laha walil ardi itiya tsawon aukarhan ƙala ta taina ɗayi ina Allah ce ku zo ku min ɗa'a ku taho kuna masu sujjara gare ni ko a tilas ko kuma a biyayya suka ce ya Allah za mu zo ma muna maka biyayya ya ce faƙazahun na sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli samayin amraha wannan saman ya halicce ta a cikin kwana biyu duk wani umarnin da zai mata ya gama a cikin kwana biyu wa zayyana sama a duna bi masabiha wa hibza duk taurari da komai aka sa a cikin kwana biyu duk wani abu da yake alaka da sama cikin kwana biyu shine me shine kwana shida sai ce zalika taqdirul azizul alim wannan kaddarawa ne na al-azizu mabuwayi al-alimu mai cikakken ilimi to a wannan ne sai Allah yake cewa inna rabbakum wallahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma sawa 'ala al-arsh sai ce halice su a cikin kwana shida to a ran sai maka bayani filla filla kowanne ga yanda abu ne abun ya fito ko to Allah subhanahu wata'ala yace gaba ɗaya waɗannan halittun kaf suna masa sujjada yace wa kathirun minan nas haka da yawa daga cikin mutane suna yi da yawa kuma ba sa yi yace wa kathirun haqqa alaihi azab a yanda aran mai karanta ayan nan idan ka san tafsirin qur'ani sai ya burge ka saboda wannan wa kathirun haqqa alaihi al'azab din wawun din ba wawul azab bace ba ga wanda ya sallarci da Allah yace sama da ƙasa yace as-samawat yace wal ard yace wash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan nas Allah ya gama magana wa kasirun na biyu sabon magana ce ba ta da alaƙa ta farko to idan baka sani bai kaɗa ka wawul a ɗafi ne ana ta jera magana ne suna ce mata wawul isti'inafi wawul ce ta an gama da wancan za a fara sabon magana kuma to shi sa'aran ma sai ya tsaya sai gina sabon ƙira'a kuma haka kuma abin yake ya ce wa kathirun haƙƙa alaihi azab da yawa daga cikin mutane azaban Allah kan ya tabbata a kansu saboda sun saba mishi ba su mishi da'a ba sai ce wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya wulakanta shi wanda Allah ya tabar da shi fama lahu min mukrim ba shi da wanda zai girmama shi duk wanda Allah ya watsi da shi babu mai karban shi sai sa ka roki Allah ya Allah karka watsar da ni ya Allah ka karbe ni ni dinnan mutumin banza ne amma ka karbe ni ka ga yawa Allah haka dan in ya watsar da kai duk duniya ba mai karban ka wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim za ka duk wani azzalumi sai ka ji a ranka baka kaunar shi haka kawai da ka gan shi ko a tv ne saboda me wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk mutumin banza mutanen banza ne ke son shi duk mutumin kirki mutanen kirki ne ke son shi kada ka ga mutum na da yawan mabiya ana kaunar shi za ka galibi mutanen banza ne mutumin kirki a cikin ran shi zai gaba me abun kauna ana me abun sha'awa hasabu jahannama an tafi lahawa duna Allah ya kiyaye ya tabbata a cikin hadisi ingantacce cikin bukhari da muslim hadisin abu zar da gifari Allah kara masa yadda ya ce kala alaihi salatu wassalam annabi ce da abu zar da gifari a tadari ayyana ta zabu hadhihi shams wannan ranar da kake gani ka san inda take tafiya wannan yawon da take ka san ina take zuwa qultu yace sai na cewa annabi Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo su suka sani wannan a'lamun din ba ismu tabdili bane ba ba wai Allah da manzo su ne mafi sani bai da ake fassarawa idan an ce wannan shine mafi sani akwai wanda ya san kaɗan kenan ina fata an gane a Allah da Annabi su suka sani ba wanda ya sani shine cikakken fassaran shi da Hausa ba larabi na ka a'lamu ba dan nuna akwai wanda ya sani bane ba to sai Annabi ya ce da shi fa innaha tadhhabu ai tana tafiya ne fatasjudu tahta al'arshi ta yi sujjada a ƙarƙashin al'arshi kullum sai ta je ka gani baka gani ba ka sani baka sani ba kullum sai ta je aka annabi ce ta yi sujjada a ƙarƙashin al'arshi thumma tusta'maru sannan sai ta ainihin nemi umarni a sake ba ta wani umarni sai annabi ce fa yushiku ya kusa saura kiris an yuqalu laha Allah zai ce da ita irji'i min haythu ji'ti ko ma ta inda kika faɗi ta inda kika faɗi ta yamman dawo ta wannan wurin annabi ya ce da kun ga rana ta fito ta shi kenan an kulle kofar tuba kuma dan wuta dan wuta ne dan aljanna babu wani sabon lale kuma an riga an gama duk wanda ya tuba Allah ba zai karba ba ya tabbata cikin hadisi ingantacce hadisi Imam Abu Dawud da An-Nasa'i da Ibn Majah da Ahmad Ibn Hanbal dangane da kusuf annabi ce inna shamsa wal qarama wal qamara khalqan min khalqillah yace wannan rana da wuta da kuke gani fa halittu ne daga cikin halittun Allah wa innahuma la yankasifani limauti ahadin wala li hayatihi ba sa rashin lafiya su yi kusufi don wani ya mutu ko nan ya rayu don a ƙasar nan akwai wani wanda ya rasu aka ce ran da ya rasu rana ta yi rashin lafiya sai tsamin falalan shi ina fata an gane har waka aka mishi ba zan faɗi waye ba ba zan faɗi wanda ya waka ba amma da ya faru a nan a ƙasa kuma a kano ina fata an gane aka ce saboda tsamin falalan shi da waliyattakan shi har wata sai da ya rashin lafiya da rana saboda ya rasu to annabi ce da sahabbai kar ku kuskura ku ce wani ya rasu wata ya rashin lafiya ɗansa ibrahimul mu'azzam da ya rasu a ran da ya rasu sai wata ya rashin lafiya sai sahabbai suka ringa cewa ai in kasafa alkamaru limauti ibrahim wata bai da lafiya ne saboda ibrahim ya rasu har annabi ya yi kuka saboda damuwa ɗan shi ya rasu da annabi ya ji su hudu ba ya yi hau minbari ya ce inna shamsa wal kamara ayata da min ayatin lahi da rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah la yanka sifan da limoti ahadin wala li hayati ba sa kusufi dan wani ya rayu ko dan ya mutu kar ku ƙara wannan magana to idan dan manzon Allah ya rasu dan shi na ciki shi alaihi salatu wassalam annabi ya ce kar a ce wata ya rashin lafiya saboda dan shi ya rasu ina ga wani kuma ina fata an gane min babu aula kenan wannan ayar akwai bayanai da yawa a kanta da waɗansu hadisai da muke so mu karanta malar suma ya ce lokaci ya cika tun ɗazu sai allah kai mu gobe za mu sake tashi a kanta a ramma da abin da kuma zai biyu bayan sha allahu abin da muka faɗa na daidai allah ba mu lada inda muka yi kuskure allah mana afuwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah allahumma